الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يودي كان وتا أشرن ده كنا غوتا ذو القعدة shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine kuma ya dace da ɗaya ga wata ko ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu Ali Imran wannan shine darasi na nawa kenan sha uku sha hudu darasi na goma sha hudu a cikin wannan sura satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta casa'in da biyu yau za mu tashi akan aya ta casa'in da uku wadin Allah madaukin sarki kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il kaga wannan abin da kuma ajifa ku kara sautin mana na'am
بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل نعم
من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
Allah madaukin sarki yake cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi dukkan abinci halal ne ga bani isra'ila sai dai abinda isra'ilu ya haramta wa kansa isra'ilu anan ana nufin annabi yaqub alaihi salatu wassalam sai dai abinda yaqub kenan ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala taura kafin a saukar da at-taura a nan gurin sababin saukan wannan aya din shine yahudawa ne suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kana raya cewa kai kana kan hanyar ko addinin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam to suka ce wa kana ibrahim la ya'kulu luhuma al-ibl wa albaniha kuma annabi ibrahim baya cin naman raƙumi kuma baya cin baya shan nonon raƙumi wa anta ta'kuluha kai kuma muhammadu kana ci falasta ala millatihi kai baka kan hanyar annabi ibrahim in ji yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana zalika halalan li ibrahim alaihi salatu wassalam da namar raƙumi da nonon raƙumi halal ne ga ibrahim sai su kuma yahuda suka ce a'a kullu ma nuhrimuhu al-yawma kana zalika haraman ala nuhin wa ibrahim ai duk abin da kaga mun haramta mu yahudawa kan mutu wannan daman ya zama haramun ne akan annabi nuhu da ibrahimu har zuwa wannan lokaci namu to shine Allah ya saukar da wannan aya cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila yayi musu raddi kenan ƙarya suka yi wa ibrahim duk wani abinci halal ne ga ga bani isra'ila amma banda mushe da jini dan wannan kan bai taba zamantowa halal ga banu isra'ila ba kwata-kwata a tarihi da haka wannan kullu ta'ami din a nan banda banda mushe kasu dauki mushe yana ciki banda kuma jini Allah bai taba ba su iko da dama su ci jini ko ya halatta musu sha jini ko kuma su ci mushe ba illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abinda yaqub alayhi salatu wassalam ya haramta ma kansa da kansa min qabli an tunazzala tawra amma tun kafin ma Allah ya saukar da at-taura yadda lamarin yake laisa al'amru ala ma qalu min hurmati luhumil ibli al'amarin ba haka yake ba cewa wai haramun ne naman raƙumi haramun ne ga annabi ibrahim a'a wannan al'amarin ba haka bane ko kuma ce nonon raƙumi ma haramun ne gare shi bal kana kullu halalan lahu wa li bani isra'ila da shi annabi ibrahim da banu isra'ila gaba daya duka da naman raƙumi da nonon raƙumi halal ne ba kamar yadda yahudawa suka faɗa ba ƙarya suke Isra'ilu ya haramta ma kansa ne min qabli an tunazzala taura kenan mana babu a wannan maganar babu a cikin taura idan ku kuna tutiyar ku yahudawa ne ko ba shine littafin ku ba taura to wannan magana din na cewa haramun ne naman raƙumi haramun ne nonon raƙumi ga ibrahimu to babu shi a cikin taura babu kenan ƙarya suke malamai sun yi saɓani shin wai mai abincin da annabi Ibra- wa wa- wa shi yaqub din ya haramta wa kansa menene abincin wasu malamai suka ce wasu suka ce naman raƙumi da nonon raƙumi din wasu kuma suka ce a'a rashin lafiya annabi yaqubu yayi Laf- rashin lafiya mai tsanani mai wahala sai alwashe ba kancan cewa in Allah ya ba shi lafiya to shi kam zai haramta wa kansa cin abincin da ya fi kowanne sha'awansa da sonsa ya yi alwashin cewa ya Allah in ka bani lafiya to duk abincin da na fi sonsa to na daina cinsa to abincin da ya fi so ɗin kuma shi ne naman raƙumi da kuma nonon raƙumi to a nan gurin abin da ake so a kai ku gare shi ne su yahudawa da suke cewa suke inkari wa annabi muhammadu alaihi assalatu wassalam cewa shi ba akan addinin annabi ibrahim na daidai yake ba kuma suke ba da labarin annabawa da shi da makamantansa ga irin abin da suka haramta wa kansu shi kuma ya annabi yake ci to wannan magana na cewa ba a cin naman raƙumi ba a shan nonon raƙumi babu shi a cikin attaura Allahumma amma samu ya aqubu ne alaihi salam to wassalam annabi aqub ko ba ka bane ba ya aqub alaihi salatu wassalam shi ne ma wata ran yayi rashin lafiya yace zai haramta wa kansa in dai Allah ya bashi lafiya yayi alwashin ya daina cin abincin da yafi kowanne so ko abin shan da yafi kowanne sha'awa ya sha amma ba wannan din ma kuma min qabli an tunazzala taura tun ma kafin a saukar da taura ne to ina kuka samu wannan magana cewa annabi ibrahim baya cin kaza baya shan kaza to kaga annabi ya karyata sunnan kuma alqur'ani ya goyi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'ani ya goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama qul an Allah ya ce da manzo Allah ga ya musu fatu bit taurati ku zo da taura din ku zo da ita fatluha ku karanta ta in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi wannan da'awa da kuke yi kuka ce kaza ko to ku kawo littafin naku hatu burhanakum hatu kitabakum ku zo da littafin ku fatluha ku karanta inda gaske ne za su iya ba za su iya ba wannan sai nuna cewa ƙarya suke yi ba daidai bane abin da suka faɗa hadisi ya inganta a riwayar imam al-bukhari Allah ya kara masa rahama da imam muslim shi ma Allah ya kara masa rahama abdullahi dan umar yake cewa yahudawa sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum da kuma wata mace sun yi zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da su kaifa taf'aluna biman zana minkum mazinaci a cikin ku ya kuke masa suka ce dukan su muke daka su muke sai annabi ya ce yanzu a cikin attaura babu jefewa littafin ku attaura ba a ce in mutum ya zina jefe shi ba sai suka ce babu wani abu makamancin wannan hukunci a cikin ataura abdullahi bin salama ya ce da su ƙarya kuke yi shi daman ya taɓa yin yahudanci ya tuba ya zama musulmi malami ne ma a cikin yahudawa ya ce ƙarya kuke ku zo da attaura ɗin ku zo da attaura ɗin ku karanta in dai da gaske kuke ku kawo ta wannan ana so a fassara mana fa'atu bit taurati fatuluha ba akan waccan kissar kaɗai ta faru ba akan wannan kissan ma da suka yi inkarin samuwar jefa mutum ku zo ku karanta in dai da gaske kuke in kuntum sadiqina in dai har da gaske kuke sai aka zo da attaura din saboda tsabar renin hankali na bayahudi da aka zo daidai gurin fa wanda zai karanta din kurin sai ya dauki hannunsa sai ya dora ya danne ayar ayar da take magana akan jefewa din sai ya danne ta ku dinga kula da makircin yahudawa fa ta a gaban annabi fa sai da suka mai makirci ya dora hannunsa ya danne akan ayatul rajim din kawai sai ya fara karanta ƙasa da wannan wurin da abin da yake bayan gurin da ya danne din shikenan sai aka cizge hannun nasa daga gurin aka janye hannun aka ce karanta nan gurin ma'azihi me wannan yayin da yahuda suka tabbatar an gane akwai ayar rajim din a cikin attaura din sai suka ce hi ayatul rajim ita ce ayar jifa din ka duba kunyata irin wannan da kaskanta mala manzo Allah ya ce to shikenan kokarin ku ta gare tunda a littafin kuma akwai annabi ya ce aje a kame su aje a daure su ai ta jifan su yanka su aka jefe su qariban min haythu mawdi'il janaiz inda al-masjidi kusa da inda ake yin sallar gawa a masallacin annabi annabi anan yace a daure su kafirai aka yi ta afka musu duwatsu sai da aka jefe su mai riwaya yake cewa Abdullahi dan Umar yake cewa ina ganin shi namijin ana jifan yana kokarin kare matar idan aka afko dutse mai kun ya fada a jikin matar sai kare ta ya tsare mata haka yace ina kallon shi wai baya so wai a kashe ta amma ina sai da aka jefe su tsaf to wannan shine fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina akan wancan ku kawo a taura din a duba in dai da gaske ne kuma akan wannan ma ku kawo a taura din a duba anan ana so a nuna mana duk abin da suka ce babu din akwai shi a ciki kuma da za a bincika wallahi ƙarya suke yi maƙaryata ne kur to anan sai ku bincika kaga ashe ba yanda za a yi yahudu su bari musulmi su ɗabbaka shari'ar musulunci wai wata wai ta yi zina ko wani ya yi zina a jefe tunda dama aƙidar su ba za su bari a yi ba tun na can din yasa waɗanda suka fara inkarin shari'ar da aka fitar da ita a ƙasar nan wanda suka fara yaƙata su ne yahudu suka haɗa kai da wasu rubabbun musulmi marasa manufa marasa kishin addini suke sukan abin aka yi amfani da wasu daga cikin 'yan siyasa marasa manufa a cikin siyasa suka mai da abin kamar siyasa ne saboda ba jam'iyyar su ce ta ɗabbaka shari'ar ba basu karba ba sai wasu kuma suka mai da abin ya zama siyasa sai mutum ya zo ya tara malamai ya yaudare su ya kashe musu kuɗi ya ce a zo za a ɗabbaƙar da shari'a suka yi ta sanarwa sun ɗabbaka shari'a ba don komai ba don su samu jama'a mabiya amma babu abin da ake yi a shari'a na shari'a garin munafurci ne zunzurutun sa kurum ƙarya ce kawai amma inda za ka binciki me na shari'a ake a wurin wallahi babu to ba a yi hana karuwanci ba a iya hana karuwanci ba a iya hana shan giya duk wata barna da ka sani ana yi ba sa iya hanawa to ina shari'a take yan kasuwa ba abin su a sa su rinka rufe shago su yi sallah babu ba a iya kama dan sani a yi mai hukunci a ce ga abin da shari'a ta kama babu mazinata suna nan suna yi giya ana na ana shanta yan wiwi suna sha akwai yan daba da yan kalare da yan yan tsara suka duka suna nan a cikin gari ana ganin su ba wanda yake musu magana mata suna yawo cikin tsiraici signboard dinmu a gari duk an cika shi da tsiraicin mata sai a nuna hoton mace da alamar tsiraici a jikinta tana kwance ko tana tallan katifa ko tana tallan waya ko wani abu makamancin wannan sai a samu kyakkyawar mace sai a ɗauki hotonta kana tuka mota kana kallon ta kaje kana fada rami kana bugawa wani da haka ashe ba za su yadda su bar rajimu ba kuma wannan rajim din abu ne da alkur'ani ya zo da shi kuma sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi to malam bismillah dai
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون wasu malamai suke cewa kamar yadda irin Hass- su Hassan al-Basri Allah masa rahama na cewa Isra'ilu shi Yaqub ya haramta wa kansa cikin abinda Allah ba da labari a nan ya haramta wa kansa naman a, aljazur ne wato raƙumi shine ta'abbudan lillah dan yi wa Allah bauta kurum kawai wannan shine sababi ba wai dan wani abu bane ba to shine Allah ya rufe da cewa faman iftara ala Allah al-kadhib duk wanda yayi wa Allah ƙarya ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah me kirkirar Allah ka danganta ƙarya ka danganta wa Allah ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba mala ka kirkiri magana ka danganta ka ce addini ne kuma ƙarya kake min ba'di zalika bayan wannan fa ulaika humuz zalimun waɗannan tabbas su ne azzalimai ko shakka babu waɗannan su ne azzalumai da haka ku ji tsoron Allah ku daina dangantawa Allah ƙarya wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun kada ku rinka faɗa da abinda harshen ku yake sifantawa ku rinka cewa wannan halal ne wannan haram ne don ku kirkiri ƙarya ku danganta wa Allah duk waɗanda suke wa Allah ƙarya to wallahi ba za su samu rabauta ba ranar tashin alkiyama la yuflihun ba sa cikin masu rabauta da haka waɗanda suka fi kowa yi wa Allah ƙarya a matakin farko su ne yahudawa kaga dai wannan yana nuna mana waɗannan mutane ba abun so bane ba abun kauna bane waɗanda suke ɗiban 'ya'yansu su kai musu su yi musu tarbiyya to sai su san me za su kai yaronka yana gama firamare ka miƙa shi ka ba wa yahudawa wai gata ne je ya sakandarinsa a can in ya gama ya wuce shiga jami'a daga nan ma ya ƙara gaba daga nan ma ya ƙara gaba shikenan sai ya dawo maka ka rasa yadda za ka yi shi bai iya komai ba abinda ma ka ɗan koya masa in dama a gidan ma baka da addini kuma ka ɗauke shi ka miƙa shi gurin maƙiya abokanan gaba su suna da manufa duk inda kafiri yake yana da manufa makaryata ne wa Allah fa Allah suke wa ƙarya kafirai Allah suke wa ƙarya ya kamata ku san da wannan abinda suke faɗa na addinin su ƙarya suke wa Allah to mun ɗauki yayanmu mun ba su su je su yi musu tarbiyya su je su ɗora su akan aƙidunsu da manufofinsu duk inda suke wallahi sai sun sa aƙidarsu ko ina ne kowa yahude babu abin da ya dame shi irin ya yada ashararanci a duniya da barna fasadi kulo ya lalata mutane shi ba ma so yake kai kai zama ba yahudi ba ba dan shi gani yake addinin yahudanci addini ne mai tsada ba kowa ne zai shige shi ba a'a ya mayar da kai kawai lafil iri wa lafil nafil baka sama baka kasa je ma yi kurum ya mayar da kai mutumin banza kurum a duniya kai ba a san ma ina kake ba dan dan holewa da shakatawa kurum ga mugun tsari da suke da shi a rayuwa malam sun mallake duniya su suka fi kowa karancin yawa a duniya ba su wuce adadi kaɗan ba a duniya amma wallahi yanzu duniyar a hannun suke saboda makirai ne babu babu waɗanda Allah ya yawaita magana akan su cikin Qur'ani irin Yahudu babu waɗanda Allah ya yawaita magana akan su irin Yahudu suna da tsare-tsare wanda za su iya ɗaukan hankalinka ka ɗebi kuɗinka ka raba ƙasarka da da kuɗinka ka kai can ka je ka ajiye kuɗin da in ka kai su can fa ba za ka iya fidda su ba kai su can ba za ka iya fidda su ba wallahi ba ka iya fidda su ba in ka mutu kuma sun ci gado sun ƙara wa kansu ƙarfi da ƙasarsu ta samu tattalin arziki mu kuma nan a'a babu ya kamata mu sa ƙin yahudawa wallahi a cikin zukatanmu da ƙin tsarinsu kuma kuma arnan nan da kuke gani na ƙasar nan su suna goyon bayan yahudanci kuma suna son yahudanci suna taimakon su yanzu a nan shekaran jiya nan aka kama wasu makamai a nan lagos a nan nan lagos kun san yanzu ƙasar nan wallahi tallahi ina gaya muku tana buƙatar addu'a wallahi ya kamata mu rage bacci mu rinka roƙon Allah Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar nan fa makiya fa sun fa samu a gaba a ƙasar nan ba ku sani ba da na cikin gida da na waje makamai kwantina kwantina wajen goma sha uku wannan fa wanda Allah ya bayyana aka kama kenan Allahu alam da waɗanda suke ta wucewa suke scaling suna wucewa shi ma wannan din ya aka yi ne an ce wai ranar da aka ba su zo su wuce ne suka kuskure aka samu matsalar jirgi ranar da aka ba su bil din da suka yi shirya wanda suka yi suka kuskure wa rana aka samu canjin duty da haka sai zo takardun ba su gama cika ba akwai abin da ba a sa hannu ba wannan fa shine dalilin da yasa aka gane kayan kwantina goma sha uku guda uku kawai aka bude muggan bindigogi da bama-bamai da gurnet-gurnet da irin kilashinko-kilashinko ɗannan bindigogi manyan bindigogi na zamani a cike amma abin sai aka yi shi kamar tayil sai aka kawo haka da kwalaye da mai ashe duk bindigogi ne a ciki da bama-bamai kwastam suka kama suna nan suna aiki a kai wannan guda uku aka bude yanzu ba a bamu labarin sauran ba tukunna an shigo da su najeriya take yahudawa tsinannun yahudawan duniya aka yi kulle-kullen da aka yi isra'ila ta yi magana wai wannan makaman gazza daman za a kai su wai falastin za a kai su ka duba wani irin buga hankali mala za su yi amfani da dutse guda ɗaya su jefi tsuntsu biyu waɗanda suka shigo da makaman nan najeriya an wanke su kaji ɗaya sannan su musulmi na can falastinu su kuma an daɗa shafa musu mai kashin kaji sai kwastam suka ce ai sun riga sun ga komai tuntunan ma sun kama wajen mutum arba'in amma ina gaya muku ba karamin hannu ne zai shigo da waɗannan makaman ba a nan nan kano fa aminu kano airport ko jirgi guda aka kama shi na makami watannin da suka wuce har yanzu ba mu ji labarin gidan rediyo na bbc ko na america ko na ingila ko na freedom ko na kano ko na pyramid ko rai power sun ba mu labarin yaya aka yi da wannan jirgin ya aka yi tashi koma ina tafi ba nan fa kano karkace wani guri a nan jirgi ya sauka annake da makamai yadda za ku gane cewa mutanen sun bala'in raina mutane hankali kuma ƙarya suke da suke da'awar demokaradiyya wai demokaradiyya suke ƙarya ne alaƙalli ko bayanin ƙarya kwaye wa mutane ai shiru kan suke ji ka san duk abin da yazo za a yi ta labarin sa gidan rediyo kaza kaza kaza kaza kaza sai daga baya sai ku manta yanzu misali ina yaron nan da aka ce ya yanka babansa ya yanka mamansa ya yanka waye yana ina me yake ciki kullum har kuma kun ga jiddin labarin haka za a lalatar da zancen wata ran kurum sai ka hadar shi a kurna ko kuma tudun bojuwa wallahi talla wani lauya tun yashi ma aka daukan masa lauya ya kaddara in din shi din shi ya kashe su fa in shi ya kashe su din ya yanka mutum biyar kuma wallahi firi zai to da a ce suna shari'ar Allah kaga da sai a fitar da shi kofar fada kofar sarki sai a rataye shi kowa yana gani saboda wani kar ya kara nan gaba amma ina gaya muku da haka magana za ta mutu a nan nan da azumin nan a nan mai dugu da fa aka kama wasu makaman tari tuli da yawa mun gani jaridar daily trust Allah saka musu alkhairi sun hakaito mana sun ruwaito mana sun ɗauki hoton waɗanda aka kama da makaman da kuɗin da aka kama da bama-baman da bindigogi ak-47 ak-47 biladadin aka nuna aka ce waɗannan makamai an kama su ne za a kai su filato za a kai su taraba za a kashe musulmin filato za a kashe musulmin taraba haka aka nuna a jarida daily trust shi ma har yanzu ba mu sake jin labarin ya aka yi ba to yadda kuma kasan nan take a yanzu 2011 din nan da ake fuskantar siyasa komai zai iya faruwa saboda mu mun san makiyan mu suna nan suna shiri akan mu kafiran kasan nan sun lashi takwabi cewa sai sun rike mulkin kasan nan kuma sun yi yaƙi sun rusa tsarin kama kama na pdp da aka yi saboda wata manufa tasu su kuma dattawan arewa da 'yan siyasan arewa da sarakunan arewa da shugabannin arewa sun goyi bayansu akan wannan rusa tsarin kama kaman saboda nasu zai hau ya rike mulkin idan ya riga ya hau ya rike mulkin ku kuma arewa ku da karban mulki sai abin da Allah ya yi dan shi ma idan ya gama shekarunsa ai nasa zai dauko ya kafa nasa zai dauko ya kafa shikenan mulki ya fita daga hannunku su ne akalliya su suka fi kowa kaɗan su suka fi kowa kaza amma kuma suke rike da kasar za su mayar da ku kamar yadda aka yi wa kamaru na'am kamar yadda su Paul Biya suka yi wa kamaru da ahijo ya dauki mataimakinsa kafiri arne ya bawa kasar musulmi 80% a kamaru kafiran 20% amma yanzu ko mafarki musulmin kamaru bai isa ya cewa yana neman mulki ba bayi suke musulmin kamaru wallahi wallahi mai tafiya yan kasuwa a cikin ku za su ba ku labari sun isa ma su nemo na abu ba su isa ba to abin da ake sa mai da kasan nan kenan kana ji kana gani ka ɗauki ƙuri'ar ka bawa kafiri maƙiyinka wanda baya san Allah baya san manzan Allah kun samu bambancin addini da manufa da shi kuma burinsa ya kaskantar da kai ya mayar da kai ɗan yankan rake ɗan tura wulbayaro da sai da ɗata shi ne burinsu ba ƙarnan kudu ba su da bukata arewa ana nan ana ta ƙara musu ƙarfi kwanan na rijiyar fetur nawa aka basu bayansa rijiya tara rijiyar man fetur wadda arzikinmu ne namu gaba daya muna muna musharaka a jiki akwai togetherness a ciki da mu da su duka 'yan najeriya ne muna da haƙƙi a kai an ɗauki rijiyoyi tara an ɗauka an basu mu ai akwai wasu kayayyakin namu da a nan arewa ake samu kuma muna benefitin da mu da su gaba daya an ɗauka an basu kuma grand da ake basu na kuɗi duk wata ya ninninka na jihohin arewa za ka haɗa jihohin arewa biyar shida bakwai takwas ma wallahi ba su ɗauka abinda waɗancan suke ɗauka an ba su suna ƙara sayan makami suna ƙara ƙarfi wanda dare ɗaya idan suka tashi za su yaƙe ku za su datsa ƙasar kuma za su kafe da makamansu babu uban da ya isa yaƙe su wallahi kuma za su kwaci mulkin ƙasar kuma shi wannan wanda yake mulki yanzu ɗan can ne fa kar ku manta da wannan ɗan facen ne shi yasa yake daukan na kusa da shi komai wani shugaban fetur nasu ne shugaban sojoji nasu ne duk wani wuri mai tsada an dauka ana ta damka musu amma ina dattawan arewa ina sarakunan arewa kuna ina an ba su wancan an ba su wancan ina yan majalisa ina yan senate magana ce guda ɗaya ta gaskiya muna buƙatar a duba yanayin da muke ciki kuma yanzu duk da haka din ana nan kuma ana ta kamfen kuma wai a ɗauki mulkin a basu wanda hakkinmu ne nan na 'yan arewa yanzu wannan mulkin namu ne mu ya kamata a bar mana mu ci gaba da shekara hudun nan mu kammala alaba shi idan mun gama tenuwa din mu sai a zo a yi ta da wajewa za a yi kama kaman ko ba za a yi kama kaman ba amma saboda sun rena ku kuma ba ku da haɗin kai ba ku da manufa sun san ba ku da jagoranci yanzu duk kudu gaba ɗaya babu wani mutum guda ɗaya da fito musulmi ko kafiri da zai fito ce zai yi takara da wannan shugaban ya ce shi ma dan kudu ne ya fito yana neman kudirin shugabancin ƙasa ko mutum ɗaya babu sun kira shi wannan a jarida aka nuna ba komai ba an yi biki an yi komai an ce an bawa coci gashi nan amanar coci ne an ba da kai amanar coci ƙuri'ar coci gaba ɗaya tana hannunka mu ba nawa muke da su sun fi tara suna nan kowa kowane bakin azalimi sai ya fito ya turo ubancin biyu ya zo ya bana shi ma shugaban kasa yake wani babu abin da ya taba yawa al'umma ma wani magiyin al'umma ne ma wani mugu ne ma wani gaba ɗaya ma gaba ɗaya ma da shi da kafirai harkarsa da kafirai yake kurum wani dan CIA ne ma wani barna kurum yake wani dan leƙen asirin kasa ne ma amfani ake da shi ma kurum amma saboda ba mu da manufa ko ba mu da wanda zai zo ce jama'a ga abin da za ku yi kuma wannan gura ta mu da ita talakawa ta waye waye waye din dai da ita za su yi amfani babu orientation babu guidance and counseling babu ba a mutane awareness babu kafafen watsa labaranmu na arewa ba sa amfani da dama da suka samu wajen wayar da kan mutane an bar wa malamai kawai sai a masallaci dan wannan bayanin da ni ne da kai kurin wanda ya kamata a ce duk mutanen garin nan sun san shi babu wai yanzu mutane musulmin garin nan abin da suke ga mutum musulmi ya dauki hotonsa ya je ya dauko hoton wani kafiri ya zo ya hada sai ya aika Abuja a je a tamannawa duk hanyar da ya san ana wucewa sai ya je a tamannawa dan a ganshi a gane shi a kira shi a ce shi ma wannan masoyi ne a ba shi kuɗi fa ina tazhabun ina za ku je wallahi wannan kaskancin da muke ciki yanzu ma ya ishe mu kar a da jefa mu wani kaskancin kuma bayan wannan fa jihohin namu ma kuma suna ta kwacewa yanzu ga kaduna muna ji muna gani an kwace mana kaduna muna ji muna gani an kwace mana kaduna ga taraba yanzu gwamnan taraba kafiri ne ka san me yake yi sai tara musulmi yana ba su taimako sai ba su taimako ya ba su taimako ya rudu su ba su gane ba in ya tara ku ya ba ku dubu hamsin sai ya kira arnan coci yan kan sai ya ba su miliyan hamsin ko ya ba ku dubu hamsin sai ku je kuna ta addu'a masallaci ka mun samu gwamnan kirki mun samu kaza sai ya kira yan uwansa kafin sai ya ba su miliyan hamsin ko dubu hamsin ya ba ku waɗancan ya ba su miliyan hamsin yana da wayo Allah al-musta'an mu yi addu'a to yanzu ka duba wannan gashi nan dai makaman gasu nan an kama su akwai tuhumomi da dama yanzu haka idan wata bab idan wato wani babban dutse ne yayi odar makaman haka za a kashe maganar Allah kuma wannan shirin da ake wallahi wannan take-taken da ake komai mutanen nan za su iya yi dan su halaka mu ba dan komai ba zan samu mulkin nan kuma kasan ta lalace babu security wallahi tallahi babu security babu security babu security su kansu jami'an tsaron suna cikin tsoro ba su aminci tsoro suke ji ko ina za ka yi za ka je a buge ka soja nawa aka shi a kasan nan dan sanda nawa aka shi a kasan nan wane ne nawa aka shi a kasan nan nan kashe kama shirme ne a banza aka kashe ka ka je gan sun fito aikin ya suke motar su ido ɗaya take tafiya da ita ido ɗaya kurin kuma wani babba ne cinye kudin gyaran wata ma za a ajiye ta ma manta zai kare wala sai ta sati ba a dauke ta a gurin da man ya kare ba Allah kafe ta kullum zan su suna cikin talauci da bukatar taimako ya kamata a ce an kara musu albashi jami'an tsaro ba soja dan sanda waɗannan wallahi ya kamata a ce sun fi kowa albashi saboda su suke rike da ƙasar in an ba su albashi mai ƙarfi za su zo su nemi naira ashirin ɗinka to dan fashi ya zo ya bada ashirin ya wuce malami mai gemu ya zo bai bada ashirin ba an kama shi a riƙe da mai barna da mara barna in dai ka zo kawai gaishe ka za a yi kowaye ma wataƙila fa mutumin banza ne suspect ne ba ma suspect ba mai laifi ne ma babba amma wallahi yana zuwa iya motar da ka zo iya gaisuwar da za ma barga da yamma alhaji Allah ya kiyaye alhaji to ga munan ga yaran ku yana game maka watakila babban dan fashi ne da bindigogi zai tafi fashi kenan da daddare an zo an gaishe shi me ja suke wannan ba a ba su albashi akan kari ku je ku ga gidan sojoji da gidan yan sanda ya kamata a basu a cikin wannan gidajen wallahi bai kamata a basu ba suna cikin talauci ka ga mutum wajen ashirin a blok daya da kai da mataka da kai da mataka kuna layin banɗaki ba samu natsuwa ba babu wadatar kuɗi a hannunsu ga bashi wallahi wani jami'in tsaro ya same ce wallahi akar makalla mu dinnan da kuke ganin kuna ganin kaza zama a kuri muke fa kawai muna taimakawa ne yace yanzu in na lissafa ma bashin da yake kaina wallahi ba a cewa komai kuma an zo biyan kuɗin ma ba za a biya akan lokaci ba amma je ka ga yan sanda da sojojin saudiya ka sha mamaki ka ji albashin su wallahi an gaya ma kuɗin sai ka ɗora hannu aka suna cikin wadata ko giyar wake ka sha kai ka isa ka ba wa ɗan sanda ko sojan saudiya wai cin hanci alhazan mai irin na najeriya ban sani wasu sun ɗauka irin nan ne in an zo wuce ana tsara hanya ana ana ba da hannu in ya zo wuce sai ɗan zaro yan riyal ɗaya riyal biyu sai ya sai ya ba wa ɗan sanda ko sojan saudiya yana miƙa zai ce haram haram bai zai karba ba saboda yana aiki albashinsa ana biyan sa kuna fahimta ko to kasan nan akwai ciwuka da yawa a kanta yanzu ku dinga bin kafafen watsa labarai ku jiya za a yi da waɗannan makaman da aka kama na suwaye kuma inda ana gaskiya sai a fito karara a nuna wa mutane a haska ce da wane da wane suka yi oda shikenan to amma ina sai dai abin da Allah ya Allah dai ya tsare mu Allah ya tsare mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa duk wanda yake nufatan mu da shari ubangiji Allah ka mayar masa kaidin sa kansa Allah ka mayar masa kaidin sa kansa kuma Allah ya ba mu jagorori na garin masu tsoron Allah wannan zabe kuma da za a yi Allah sa a yi zaben kirki na gaskiya yawa dan dai mu kan mun san in dai za a zabe na keke da keke to mu ba mu da haufi kai kuma jega da aka dora ka Allah ya dora maka nauyi akan ka babba ka tuna nauyin Allah ka tuna kyautata zato da aka aka dora ka ka tabbatar da gaskiya abin da kake yi a jami'a nan na gaskiya na tsayawa akan lura da hakkin ɗalibai kana tsare musu mutuncinsu da darajar su to a can ma ka yi ka tsare wa talakawa ƙuri'arsu Allah ya sa ka da a yi amfani da kai a cutar da arewa shine addu'ar da muke maka kuma mun san mutum ne kai tsayayye mai ƙoƙarin kamanta gaskiya ko muna yi maka addu'a Allah da ƙarfafa ka kawai abin da muke da bukata kar ka kalli kowa kurin kai adalci kar ka duba musulmi kar ka duba a kafiri kar ka duba kudu kar ka duba arewa kurum yi aiki da ƙur'un da suka zo maka amma fa a tabbatar an yi zaben ka tabbatar an yi zaben shine kawai abin da muke da bukata mu jira kuma sakamako mu je malam
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
Allah ya ce kul sadaqallah kaga abin yayi daidai ko da ya musu ya manzon Allah Allah yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi hanyar annabi ibrahima miƙaƙƙiyar hanya da ta kauce wa dukkan hanya ta bata wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba ya ce da su su bi hanyar annabi ibrahim ne saboda bin hanyar annabi Ibrahim shine bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi Muhammadu Allah cewa ya bi hanyar annabi Ibrahim thumma awhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifa muka yi wahayi gare ka ka bi hanyar annabi Ibrahim abul anbiya kenan na'am
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين na'am
فيه آيات بينات مقام إبراهيم haka ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Allahu akbar ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة Allah ya ce lallai gida na farko da aka sanya shi wa mutane a bayan ƙasa shine wannan wanda yake bi bakkata wanda yake makka an ce da makka ce mata ake yi bakka kuma larabawa suna da wannan suna ajiye mimun a matsayin ba'un kamar yadda suke ajiye ba'un a matsayin mimun makka bakka akan faɗi haka insha Allah kamar yadda zamu zo mai bayani daga baya wannan gida ɗakin Allah kenan huwa awwalu baitin zahara ala wajhil ma ala inda khalqis sama'i wal ard shine gidan da ya fara bayyana akan ruwa yayin da Allah ya halicci sammai da ƙasai Allah ya halicci sama Allah ya halicci ƙasa sai wannan gida Allah ya bayyana da shi akan ruwa khalaqahu Allah qabla al-ard bi alfai amin Imam al-Bagawi yake cewa Allah ya halicci wannan daki na Ubangiji kafin ma ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu suke cewa da kamar kumfa ne haka kamar alamar kumfa yake a kan ruwa kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya faɗa da Mujahid da Qatada da Imam Suddi wasu malaman suka ce inna awwala baitin ana nufin shine gidan da aka fara ginawa a bayan ƙasa da aka yi ƙasa to ginin da aka fara yi shine ɗakin Ka'aba kenan an ruwaito daga Ali ibn al-Husayn Allah ya masa rahama yake cewa anna Allah ta'ala وضع تحت العرش بيتا وهو البيت المعمور وأمر الملائكة أن يطوفوا به الله يا صنّا a ƙarƙashin al'arshin sa wani gida da ake ce da shi baitul ma'mur baitul ma'mur shine kwatankwacin ɗakin kaba mu yanzu ba muna da kaba a nan ƙasa ba to idan ka je can ƙarshen sama akwai kuma baitul ma'mur wanda mala'ikun rahama kullum guda dubu saba'in suke shiga suke dawafi idan rana ta ƙare za su tafi Allah ya daɗa halittan wasu gobe dubu saba'in ɗin wadda ba su ba kullum haka ake tunda Allah ya halicci duniya aka yi wannan wuri kullum dubu saba'in suke yin dawafi a ciki su koma Allah ya halicci wasu ba su ba a yanzu haka ana dawafi ana bauta a gurin kamar yadda a yanzu haka dinnan ana dawafi ana bauta a dakin Kaaba wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wanda shine abun bauta a sama a sama ma ana mai bauta yana da wannan dakin irin dakin Kaaba din ana nan ana ta bauta kullum mala'ikun Allah suna ta ibada ana ta ibada ana ta ibada a nan kasa kuma Allah yana da wannan dakin shi ma ana ta ibada ana ta ibada ana ta ibada sannan bayan wannan sai Allah ya umarci mala'ikun da suke zama a ƙasa yace su gina masa ɗaki irin wancan baitul ma'amur ɗin irin na sama yace su gina masa shi a ƙasa yace da mala'ikun ƙasa kuma ku je ku yi ta ɗawafi a nan ƙasa ko kuma na sama ku je ku yi ta ɗawafi a baitul ma'amur to wannan shine ya zama inna awwala baitin wudi'a lin-nas gida na farko ginin farko da aka fara shine ɗakin Ka'aba wannan a wannan riwaya ya nuna cewa waye gina ɗakin Ka'aba mala'iku ne kenan wa in kana akwai wata riwaya da ta nuna annabi Ibrahim shi ya gina kamar yadda alqur'ani ya ba da labari wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amma malamai suka ce babu cin karo a kai shi annabi ibrahim jaddada gini yayi amma asalin foundation din zanen wurin tsarin ginin tun can daman mala'iku sun gina wurin shi kawai zuwa ya dada jaddadawa to wasu suna da riwayar kamar yadda muka faɗa a farko kafin ma annabi adam alaihi salatu wasalam an gina wannan ɗaki na ka'aba da shekara dubu mala'iku suna ibada a ciki kamar yadda a nan a ɗakin ka'aba mala'iku suke ibada a cikinsa an ruwaito wata riwaya daga abdullahi dan abbas ce abinda ake nufi da wannan ayar shine wai gida na farko ne da annaba adamu ya fara ginawa kaga a wannan riwayar abdullahi dan abbas ce waye waye gina kenan annaba adam ba annabi ibrahimu ba alayhi salatu wassalam shi ne ya fara gina shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa wasu kuma suka ce inna awwala baitin abin da ake nufi ma'ana shine gidan farko da- mafi albarka ma'ana babu gida mai albarka a- a duniya da ya fara samun albarka irin ɗakin Ka'aba shine na farko mai albarka wanda a cikinsa akwai hudan linnas shirya ga mutane wannan shine riwayar Ali ibn Abi Talib Allah ya yi masa rahama duka waɗannan maganganu gaba ɗaya idan kun lura dai abinda da yake nunawa cewa ɗakin kaba daɗaɗɗen gida ne sannan kuma gini ne mai albarka kuma ɗaki ne na Allah tabaraka wa ta'ala riwaya ta zo daga Ibrahim ibn Yazid Taimi daga baban sai yake cewa ya ji Abazar yana cewa kul ya Rasulullah ayyu masjidun wudi'a fil ardi awwala wani masallaci ne aka fara ginawa a bayan ƙasa masallaci da aka fara gina a bayan ƙasa sai manzo Allah ce almasjidul haram masallacin harami kenan ɗakin Ka'aba sai Abu Dhar yake cewa sannan sai wanne kuma sai manzo Allah ce summa almasjidul aqsa sannan sai masallacin al-aqsa sai Abu Dhar yake cewa kam kana bainahuma to tsakanin gina ɗakin Ka'aba da masjidul aqsa me adadin shekarun da ke tsakaninsu manzo Allah ke cewa tsakaninsu shekara arba'in ne shekara arba'in sai annabi yake cewa kuma duk inda sallah ta riske ka a cikin ko wancan ko wannan to ka je ka yi sallah a ciki to inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata bakka shine makka ko ina fata ana fahimta shine makka kamar yadda muka faɗa larabawa sun kan ajiye ba'un a matsayin mimun ko mimun a matsayin wato ba'un sukan ce kamar sabbada ra'asahu suna nufin sammada ra'asahu sabbada ai ai sammada kenan kuma sukan ce darbatul lazib lazib kuma sukan ce darbatun lazim wasu kuma suka ce bakka din abin da ake nufi shine a'a wurin garin ne bakka mana inda aka yi ɗakin ka'aba shine ake ce da shi bakka lallazi bi bakkata maudi'ul wato baiti kenan wurin da aka gina ɗakin sunan wurin ne ba wai sunan garin ba a iya wurin shine ake ce da shi bakka to garin kuma gabaɗe shine makka ma'ana sunan kewayen inda aka gina ɗakin Allah wannan gurin sunansa ne bakka garin kuma gaba ɗaya inda masallacin yake sunansa ne makka kun gane bambancin wannan shine ra'ayi cikin rayukan malamai wasu kuma suka ce a'a ita fa bakka abin da ake nufi wato a masallacin wurin dawafi da wurin sallah shine ake ce da shi bakka me yasa li'annan nasa yabkuna fihi saboda mutane yabkuna suna yin buka suna yin kuka shine aka ce bakkata wai saboda wurin kuka ne ina fatan kuna ganewa wurin ai ana yin kuka wurin da ake sallah ake ibada shine bakkata lianna nasu ya tabakauna fiha kuma suna cinkoso amma yadda yanzu dinnan na tabbatar insha Allah akwai mutane ana na ana ta dawafi masu kuka suna kuka masu neman rahama da gafara suna neman rahama da gafara a wannan guri sannan wuri ne mai albarka mai tsada wanda ya kamata mutum ya burin Allah ya kai shi Allah ba mu rabo da zuwa wannan wuri da ibada a ciki kuma Allah ya karba makka fa me yasa aka ce da makka makka to me yasa aka sa wa makka suna makka suka ce an sa mata suna makka ne saboda karancin ruwa idan wuri yana da karancin ruwa sai a ce masa makka larabawa haka suke faɗa eh akan ce makkal fasilu dir'a ummihi وامتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن mai shan nono ya karar da ya karar da nonon da ke cikin hantsar da yake tsotsa akan ce makka makkal fasilu yayin da ya tsotse nonon ya zamanto ba komai sai fatar to shi yasa aka ce da makka makka saboda ba ta da ruwa haka dai suka faɗa duka wannan kawai ƙarin bayani ne mu dai abin da muka fahimta kuma abin da alkurani ya mana bayani makka kur mun kuma gane ko sauran wannan kuma ilimi ne ƙarin bayani ne malamai Allah ya saka musu alkhairi kokari wai suke tayya za su su bayyana maka qur'anin ka gane shi kare zamanto akwai wurin da zaka zo ka kasa fahimta wani ya zo ce ma me bi bakkata me ake nufi da bakka to kaji asalin bakka kuma kaji asalin makka Allah mutum madaukakin sarki yake cewa lalladi bi bakkata mubarakan wuri ne mai albarka kenan wannan nusiba alal hal kenan ai da barakatin shine yace mubarakan wa hudan lil alamin kuma wuri ne mai shiriya ga ainihin wato a a a shiriya wato talikai ga baki daya Allah ce fihi ayatun bayyinat a cikin wannan wuri akwai ayoyi bayyanannu ayoyi bayyanannu nan shine maqamu Ibrahim makamu ibrahim da irin su hijir ismail kaga wannan duk ayoyi ne ga su irin su hajar aswad ga su ruwan zamzam daga dukkan almashair gurin safa da marwa duk kaga wannan ayat ne ai ayatun bayyinat kenan makamu ibrahim akwai makamu ibrahim wannan wuri da ake sallah wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku rinka sallah a bayan maqamu ibrahim wannan wuri da yake gaba da kofar kaba za ga wannan dan glove din da aka lullube shi liman yana aka sa mai glass da gold liman yana sallah a bayan sa wannan shine maqamu ibrahim in ka leka za ga wani dutse ne da kafafuwa guda biyu a ciki shine kafar annabi ibrahim malaman tarihi suka ce wannan dutse lokacin da annabi ibrahim ya zo gina dakin kaba shine ya dora shi a matsayin lada a matsayin matakala a matsayin kuranga shi yake hawa yake takawa ɗansa Ismailu yana miƙo masa tubali da aka daɗe wanda ya yi yana tsayawa a kai shine har ya yi wa dutsen alama wurin tsayawa ina fata ana fahimta yanzu ko sallayan liman ne inda ya saba yana sujada za ga gurin yayi alama inda ya saba yana tsayawa za ga yayi alama to ya saba yana tsayawa suna ginawa din ana juya dutsen ana kai shi can to shi yasa ya zamanto haka to ma dan ma ma mutane sun yi ta shafan sa an ta shafawa har an roza ya ci to shine da aka tsare shi dan tarihi aka abin nan duk da cewa da din ba a gurin yake ba da a haɗe yake da ɗakin kabar to amma daga baya aka aka matso da shi wannan shine ake ce da shi maqamu ibrahim Allah ce wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga wannan wuri insha Allah yana cikin aminci yana cikin aminci Allah ka ba mu aminci awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim Allah ce mun sanya shi ya zamanto harami amintacce فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف شيني بلدا آمنا كما ومن دخله كان آمنا لوان دي شغتكي إن شاء الله ينتشن واتو أمنشي to shine sai ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane zuwa hajji ɗakin Allah ga wanda ya samu iko walillahi ala nasi ay walillahi fardun wajibun ala nasi hajjul baiti kenan wajibi ne ga mutane su je su ziyarci ɗakin Allah su je su yi hajji kenan annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce riwayar imam al-bukhari da muslim buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان شين محل الشاهد ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا دو وند الله يباشي يكو يسامو كل يسامو حالي to wajibi ne a gare shi ya je aikin hajji dole ne ya je aikin hajji man istata'a ilayhi sabila wa man kafara wanda yayi wa Allah butulci ya kafirce ya nuna shi ba za shi ba fa inna Allah ganiyun 'anil alamin Allah mawadaci ne Allah ya wadatu da barin abinda bayi suke da shi kar ku dauka cewa in kun je za ku yi wa Allah wani abu wannan aya malamai suna cewa tana daga cikin dalilan da suke nuna wajibcin aikin hajji haka jumhurin malamai suka faɗa wasu kuma sun ce faɗin Allah wa atimmul hajja wal umrata lillah fa ina sirtum fa mastaysara min alhadi wasu ka haka suka faɗa duk cewa wannan aya din akwai ta cewa akai za a dauke ta a matsayin tana nuna wajibcin aikin hajji ne ko ku ba haka ba wa qala musa Allah kam annabi Musa yana cewa in takfuru antum man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyun anil alamin Musa yake gaya wa mutanensa inda za ku kafirce da ku da waɗanda suke cikin ƙasa gabaki ɗaya wallahi Allah yana wadatuwa da ku babu abin da za ku yi ubangiji kafirce wanda za ku yi Allah ba zai rage masa komai ba in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr da za ku kafirce Allah mawadaci ne da barin ku kuma Allah bai yadda wa bayinsa da kafirci ba fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah fa kafaru wa tawallaw واستغنى الله الله يا وداتي يا بار وانسى تبارك وتعالى da haka wannan aya tana nuna mana wadatar ubangiji da barin mu babu abin da mu za mu iya yi wa Allah dan ka je aikin haji karka dauka kai wa Allah wani abu ne an tambayi wani wai me yasa bai je aikin haji ba yake cewa mu za ga aikin haji mu da muke America kullun ina kan hanya America Ingila za ka yi magana aikin haji an ce ma ni ba kauye ne ban san abin nan ba wannan irin rudaddin nan yan boko marasa addini kenan shi ya dauka zuwa zuwa wannan ne excursion ne ko ko tourism ake zuwa ibada ake zuwa wani kuma wai ah no no no kai gaskiya akwai wahala ni wani aboki na yaje wallahi he suffered too much that's why I will never go gaskiya I will never go how can I go and suffer myself no no no no just leave him no no no malam no ka ka ga malam no no don't tell me that ka ka san addini akwai yanci Allah ya ce karka takurawa abin nan la kira bid din shi dan America da Ingila ne ai mala dan boko bai da addini abun tausayi kenan wallahi tallahi abun tausayi saboda gaba ɗaya inda ake tafiya ma shi baya wurin shi ba ka san me wai wannan cinkoson ba za shi ba kuma yanzu din nan ma haka akwai laraba masu irin wannan aƙida cewa ka ina idan fa an zo za a yi aikin hajji da umara wallahi kaura suke daga makka da madina gudu suke su bar garin wai saboda baki za su zo za su kawo cututtuka ai kasar gaba ɗaya kullum feshe ta ake da magunguna fa ko ku sani ba ko Tab! ai baki za su zo magunguna motoci kullum suna feshi wallahi tallahi mu mun sani a ciki akwai da da ɗalibai abokanan mu 'yan ƙasar wala ba sa zama dama masallacin harami kan na makka da na madina galiban laraba nan ba sa zuwa to da ka je dama masallacin gaba ɗaya ji za ka yi ana tari kokokop kokokop kokokop kokokop kuma ka rinka saurare ko da karatun sallah ake ko irin ana zaune din nan ana kafin a sha ruwa ko kafin a kira sallah zaka tari a masallacin kuma ko da ka je ko yanzu ka je duk zaka je kaf kaf kaf kaf kaf kaf ana tari saboda ana shan AC wani bai saba da ita ba to su gaskiya suna ganin za su ɗebi cututtuka ba za ba za su je ba a hadisi ya tabbata kamar da bukhari ya faɗa wani sahabi da ake eh, ce da shi fadl dan abbas abdullahi dan abbas ya ruwaito mana fadl yana goye a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta zo daga kabilar khasam fadl sai ya kama kallanta annabi ya goyo fadl ke yana kallon wannan mata ita ma wa tanzuru ilai tana ta kallonsa manzo Allah sai yake kautar da fuskar fadlu yana juyar da shi ya goyo dan yaro ne saurayi matashi ya ga yarinya budurwa iya leƙawa haka ita ma tana kallo shi to sai manzo Allah sai ya ga cewa ana wani abu sai ya sa hannunsa sai ya juyo fuskarsa haka sai annabi ya ci gaba da abin da yake sai fadlu naka ya dada karkatawa yana leƙawa sai manzo Allah da ya dada juyo fuskar ta wannan yake nuna ma kaga tsakanin yaro saurayi budurwa da budurwa ai saurayi da budurwa to kurum ka sa musu shamake tsakanin su kurum kar ka hada su amma yanzu kaga a aji ɗaya ake haduwa yi ko a sakandare ko a jami'a aji ɗaya in ka ga dama ma in ta riga ka zuwa suka ce excuse me please can I squeeze za ka ɗan yi squeezing tare kuke ai shi sa malam imanin baya zama dole sai da yawa ta istighfari da salatin annabi in ba ga babun bare zaune ba in aka barka da dattin da idan ka yake ɗebo ma kurin ka shiga uku shikenan sai wannan mata take cewa ya rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabira farillar ubangiji akan bayansa ta riski babana yana tsoho mai yawan shekaru kuma matsalar shine la yasbutu ala rahila baya iya tabbata akan abun hawa afa ahujju anhu zan iya masa hajji ya ma- ya manzon Allah manzon Allah ce na'am zaki iya masa hajji wannan hadisi yana nuna mana falala aikin hajji sannan kuma wani zai iya yi wa wani menene aikin hajji idan ya so na'am sai Allah ce min
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب يا مصر يا كو أهل الكتاب يهود النصارى كينان لما تكفرون بآيات الله dan me kuke kafirce wa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun alhali Allah fa yana ganin abin da kuke aikatawa ka duba hakurin ubangiji me yasa kuke kafirce wa ayoyin Allah Allah yana kallon abin da kuke yi. kuma yana sane yana nan abin da kuke duka gaba daya sai ce me قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء haka وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب يا مصر يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله دم كوكي كوتشي وا كوكي كوتر وا كوكي هانا أبو هنير الله تبارك وتعالى me yasa kuke juyar da mutane an dinin Allah akan addinin Allah suwaye kuke kautarwa man amana wanda ya imani da Allah sai ku hana shi yayi tabghunaha iwajan kuna so ku mayar da addinin Allah karkataccen addini zaizan wa maila lima tasudduna an sabilillahi baghina laha iwaja me yasa kuke toshe hanyar Allah kuna neman ku karkatar da hanyar Allah kalmar al-iwaju bi kasri al-aini ana ana nufin wato karkacewa ko karkatarwa amma idan an ce al'awajo bi fathi la'aini wannan ana nufin aljidar katanga kenan shine al'awaj ko kuma dukkan mutumin da yake tsaye zaka ce fulanun awaj wani a tsaye yake amma in ka ce iwaj to ya karkace kenan tabghunaha iwajan kuna neman karkatar da hanya Allah wa antum shuhada kuma kuna sani kuna gani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun lallai Allah tabaraka ta'ala bai zamanto mai rafkana ba dangane da abin da kuke aikatawa wannan abin yana nan a cikin attaura sifar annabi Muhammadu tana nan a cikin attaura kuma addinin annabi Muhammadu shine addinin da Allah ba zai karba ba mana ba shine addinin da Allah ba zai karbi wani addini ba in ba shi ba sai me
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يغشوكم بعد إيمانكم كافرين ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kuka yi da'a ga wani bangare cikin waɗanda aka bawa littafi jama'a cikin waɗanda aka bawa littafi yaruddukum ba'da imanikum kafirin wallahi za su juyar da ku bayan kun yi imani su mayar da ku kafirai wannan alkawarin su ne duk wanda yace zai yi da'a wa kafiri zai yi da'a wa yahudu to wallahi sai sun tashe shi daga kan addinin sun mai da shi kafirci ya halaka to kar ku yi wannan sai ya ce me وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله na'am ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم wa kaifa takfuruna ay lima takfurun dan me kuke kafircewa wa antum tutla alaikum ayatullah alhalin ana karantar da ku ayoyin Allah shine alqur'ani wa fikum rasuluhu kuma a cikin ku akwai manzansa shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallama imamu qatada yake cewa a cikin waɗannan wannan aya akwai ilmani bayyana ne ilimi guda biyu bayyananu akwai kitabullah kaga littafin Allah wa nabiyullah da kuma annabin Allah amma nabiyullahi faqad mada yace annabin Allah dai ya tafi wa amma kitabullah fa abqahu baina adhhurikum rahmatan min Allah wa ni'ma littafin Allah sai Allah ya bashi tsakanin ku yana nan saboda ni'ima da falala gare shi annabi dai ya tafi amma littafin Allah fa yana nan yana nan ba zai bata ba na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗa kamar yadda Zaid ibn Arqam yake cewa manzon Allah ya tashi cikin su khatiban yana mai huduba yana cewa wa inni tarikum fikum mustaqalaini ni na bar abubuwa guda biyu a cikin ku masu nauyi awwaluhuma na farko a cikin su shine kitabullah littafin Allah na bar muku littafin Allah fihi alhuda wan nur a cikin sa akwai shiriya da haske fatamassaku bi kitabillahi wa khudhu bihi ku yi riko da littafin Allah kuma ku kama shi gam fa hassa alaihi wa raghaba fihi annabi ya kwadaitar kuma ya zabarar sannan ya ce wa ahlu baiti na bar muku kuma iyalan gidana uzakkirukum Allah fi ahli baiti manzo Allah yana cewa ina tunatar da ku ku rike iyalan gidana ku mutunta su ku daraja su kaga akida ahlus sunna ne girmama ahlul bait a so ahlul bait iyalan gidan manzo Allah a kaunace su ai musu da'a a ba su daraja saboda Allah ya ba su daraja sun fito daga tsatso mai daraja manzo Allah ce ina tunatar da ku ahlul baiti kaga wannan shike nuna ashe ahlus sunna suna san ahlul baiti ba ba sa so dan hadisin imam muslim ya ruwaito shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku waɗanda kuka yi imani bayan Allah ya gama wancan jawabai gaba daya kaga ya kira yahudu ya kira nasara da mushrikai gaba daya sannan kuma ya dawo kanku ku waɗanda ku yi imani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah haqqa tuqatih haƙiƙanin jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu face kuna musulmi shine annabi Yusuf yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka dauki raina ina musulmi kuma ka hada ni da musulmi Allahumma ahina muslimin wa amitna muslimin ya Allah ka raya mu musulmi kuma ka dauki ranmu muna musulmi an samu rikici tsakanin wato al'ausu da al-khazraj a lokacin jahiliya da yaƙi da fada har zuwa lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa Madina ya yi ƙoƙari sulhunta tsakaninsu sai aka samu wasu mutane daga cikin suka yi alfahari mutane guda biyu kowa sai daga hannu yana alfahari da kan shi da ƙabilarsa da jama'arsa na farko shine salaba ibn ghan daga ƙabilar al-aus sai kuma sa'ad ibn zurara daga ƙabila ta al-khazraj shi al-ausi wanda yake ƙabilar aus kenan sai ce mu ne fa a cikin ƙabilan mu ne aka samu kuzaima bin sabit duk shahadatai ne mai shahadan nan guda biyu yace kuma mu ne fa a cikin mu aka samu hanzala ghasilul mala'ika wanda mala'ika ne mai mazaiku ne ma suka masa wanka bayan ya mutu yace mu ne fa a cikin mu fa aka samu asim ibn sabit ibn afla hamiyu dabr yace mu ne fa a cikin mu aka samu sa'ad ibn mu'az alladhi tazza limautihi arshur rahman radiyallahu anhu kuma shi ne wanda Allah ya yarda da hukuncinsa waɗannan duk manya-manyan mutane ne cikin sahabbai da suka samu wasu falala da daraja shi kuma mai khazarji dan kabila khazarj shi ma sai aka da hura shi sai ce daga cikinmu an samu mutane guda hudu manya-manyan mahaddata alkurani babu sama da su a cikin sahabbai ubayyu ibn ka'ab dan kabilar khazraj ne mu'azu bin jabal dan kabilar khazraj ne zaid bin sabit dan kabilar khazraj ne da abu zaid shi ma dai dan kabilar khazraj ne yace kuma daga cikinmu akwai sa'ad ibn ubada wannan sa'ad ibn ubada shine khatibul ansar mai baki a cikin mutanen madina ya yi iya bayani sosai kuma shugaban su ne sai aka samu sauyin zance wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai suka yi fushi har ma dai aka fara waka kuma ka san balarabe in yi fushi in wani ya taba shi kurum sai ya saki baituka kuma ita waka yana maka zambo yana cashe maka ba shi yasa manzo Allah ya samu Hassan ibn Sabit ba idan kafiran nan suka yi abin nan suka yi wa manzo Allah zambo suka zage shi sai manzo Allah suka zage addini sai manzo Allah ya ce da Hassan ibn Sabit yace oh juhum bai da martani akan su kai musu ruddugu wa ruhul qudsi ma'ak mala'ika jibril yana tare da kai je ka ba su wuta kai mutum ya zo wai ya kashe ka da magana baka iya magana ka zama mai fasaha idan wani ya zo ya saki zance ya yi bayani ya yi bayani ya gama kwantar da kai to kai ma zama mai fasaha kar kai zagi kar kai komai kai ma din ka zo da bayani dalla dalla ka yayyanke shi ga baki daya idan shi bayani ya kwantar da kai kai kuma ka zo ka fara fada ka ce zaka dau makami baka zama jarumi ba ka buga shi ta inda ya buga ka da haka sai suka yi ta waka wannan ya waka wannan ya waka wannan ya waka wannan ya waka to shine sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda ku imani ku ji tsoron Allah haka tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna babban abin da ake buri da ya gare ku shine ku mutu kuna musulmi kuna musulmi ba wai alfahari da kabila ko wani abu makamancin wannan ba to yayin da Allah ya saukar da wannan aya din kamar da malaman tafsiri suka faɗa an ce fa ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron sa anya zai yi kuwa shaqqa zalika alaihim wannan abun yayi musu tsanani suka ce kai za mu iya jin tsoron Allah ko haƙiƙanin jin tsoro waye isa yayi wannan a cikin mu to shine sai Allah ya saukar da ayar fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai iya gwargwado yadda za ku iya kenan wannan ayar ta suratu tagabun aya ta 16 kenan ita ce ta share wannan ayar ittaqullaha haqqa tuqatihi din sai Allah yace me
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا haka واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم na'am فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار na'am
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون wa'tasimu bihablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya da alƙawalin Allah gaba daya in ka ce hablullahi zaka iya fassara shi da igiyar Allah tabaraka wa ta'ala shine as-sababu alladhi yutawassalu bihi shine wato hanyar da za a hadu da Allah tabaraka wa ta'ala wasu suka ce imani ma ana ce da shi hablullah dan imani shine zai hada ka da ubangiji tabaraka wa ta'ala ku riko da hablullahi imani ko igiyar Allah ko kuma alkawarin Allah duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas kalmar bi hablin min Allah wa hablin minan nas ai bi ahadin min Allah kenan ku riko bi hablillah wasu suka ce alkawalin Allah wasu suka ce ku riko da alqur'ani wasu kuma suka ce ku yi wa Allah da'a shine hablullah jami'an gabaki ɗayan ko la tafarraqu ai wala tatafarraqu kenan kada ku rarraba kamar yadda yahudu da nasara suka rarraba ko musulmi ba a so ku rarraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da Abu Hurairah ya ruwaito inna Allah ta'ala yarda lakum salatan Allah ya yarda muku abubuwa guda uku wa yaskhatu lakum salasa baya so kuma ku yi abubuwa guda uku ya yarda muku da an ta'budu wa la tushriku bi shay'a ku bauta masa amma baya so ku shirka da shi da komai wa anta atasimu bi hablillahi jami'an kuma ku riko da igiyar Allah gabaki ɗayan ku amma wala tatafarraqu kada ku rarraba wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum shugabanninku wanda Allah ya jibinta al'amuran ku a hannunsu ku yi musu da'a ku bi su ku yi musu nasiha wa yaskhatu lakum Allah yana fushi baya son ku yi kila wa kala musu Allah baya so ida'atal mal tozartar da dukiya wulakantar da dukiya saboda Allah ya baka kudi Allah baya so wa kasartar su'al da yawan tambaya ta kure Allah baya son waɗannan abubuwa guda uku wannan hadisi ne ingantacce kamar da Imam Muslim ya fidda shi Allah masa rahama da Imam Bukhari wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku id kuntum a ada'an yayin da ku kasance abokanan gaban juna fa'allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku Allah ya hada tsakanin zukatanku da an samu rikici tsakanin kabilar al-Aus da al-Khazraj waɗanda waɗannan ‘yan uwa ne fa al-Aus da al-Khazraj ɗin an uwa ne na uba da uwa a kawai ne li ummin wa abin aka samu adawa da fada a tsakanin saboda an kashe wani mutum ɗaya sai da suka shekara ɗari da ashirin suna fada da junansu shekara ɗari da ashirin idan ta mutu a daɗa tsokalowa in ta mutu a daɗa tsokalowa aka yi ta gado jikoki suka yi ta gadon wannan rikici sai da Allah ya kawo manzan Allah ya kashe wannan wuta da ta yi shekara ɗari da ashirin tana ci da zuwan annabi Muhammadu shine iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum da makiya kuke Allah ya hada tsakanin zukatanku da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fasbatun bi ni'matihi ikhwanan kuka wayi gari da ni'imar ubangiji kuna yan uwan juna da kuna abokanan gaba amma yanzu kuka zamanto yan uwan juna saboda ni'imar Allah da addinin Allah da zuwan manzon Allah kuka zamanto ikhwanan fi dini wal wilayati bainakum wa kuntum da kun kasance ya ku yan al'ausu da al-khazraj ala shafa hufratin min nar kuna kan gabar wuta in an ce shafa hufra wato ana nufin tarafi hufra bangare gaba na wuta kenan kamar ka ce shafal bi'ar bakin rijiya kamar a ce dab da ya fada kenan sauran giris to kuna shafa hufratin minan nar ga ku ga jahannama kurum an gida ku saura ai abin da ya hana aje ba kurum ba ku mutu ba da kun mutu da kun shiga fa an kada kun minha Allah ya kubutar da ku daga wannan da imani ya ba ku imani kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa dan ku zamu ku samu shiriya to sai yace me kuma
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر haka
وأولئك هم المفلحون
a samu a cikin ku kunu umma shine waltakun minkum umma ku zamanto al'umma wannan min din sila ce littabi wato sila ce ba littabi'idu bane ba wai a samu daga cikin ku ba kaman yadda yace fashani burjitan min al-awsani ba wai ana nufin ku ku ku ku ku, ku kaurace wa wani bangare na gumaka wani bangare kuma ku bauta musu ba a'a waltakun minkum ummatun a samu al'umma ku din ku zamanto al'umma ana so a samar da al'umma wato kudin al'umma ta kware ta gari yad'una ila alkhair suna kira zuwa musulunci alkhairu ana ana nufin al-islam wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar munkar kuma suna hani akan munkari mummuna wa ulaika humul muflihun in an samu waɗannan to waɗannan sune masu rabauta manzo Allah yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga munkari a cikin ku ya kautar da shi da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisani idan ba zai iya ba yayi wa'azi wa in lam fa in lam yastati fa bi qalbi idan ba zai iya ba yaki a zuciya wa zalika adhaful iman amma na zuciyan fa shi ya faro ni imani hadisin imamu muslim manzo Allah ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa kuna hani akan munkari aw la yushikan Allahu an yab'asa alaikum azaban min indihi ko kuma saura kiris Allah ya turo muku azaba daga gare shi thumma la tad'unnahu fala yustajabu lakum ku ta roƙonsa kuma Allah bai zai karba muku ba to kenan umarni da kyakkyawa hani da mummuna yana hana fushin Allah yana hana azabar Allah hadisin imamu at-tirmidhi sai ce wala takunu
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نعم وأولئك لهم عذاب عظيم
wancan ake so ku zama wala takunu kalladina tafarraqu kar ku zama kaman waɗancan da suka rarraba waktalafu suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu dalla dalla karara su ne yahudu da nasara wasu kuma suka ce yan bid'a na cikin wannan al'umma su ake nufi al-mubtadi'a min hadhihi al-umma ku hada kanku ya ku ahli sunna kar ku zama kamar yan bid'a da suka wawware dan duk dan bid'a shine ya ware to shine yake bare irin aikin annabi ba ahlus sunna shine yake kan daidai dan ya ce abinda annabi yayi shi zai yi waye ba kowa nan ya babu kai kuma abba malam usman anya yau abin ta kana tana ja kuwa wanda ya bida shine ba ko shi yazo da sabon abu damun bida ba shine sabon abu ba to kada ku rarraba kamar yadda wadancan suka rarraba wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kar ku zamanto cikin irin waɗanda suka rarraba bayan hujjoji sun zo musu wa ula'ika lahum azabun azim lallai wannan da suka yi wannan suna da azaba mai girman gaske tun da sun rarraba sai ce me يوم تبيض وجوه وتسود وجوه na'am فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون sadaka Allah alazim abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tun taban harshe Allah mana afuwa ba fa shi yayi sadaka Allah alazim din bal ku ce yayi bid'a ni ne ne na ce dama ba mun ce kun sadaka Allah ba to alhamdulillah a ba ku tunatar da ni ba ni ina ta ja ashe lokaci yayi um, wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum shin ana yi wa mamaci haji ba mu faɗa ba ba mu ba da ansa ba ka nemi kaset mun yi bayani akan ya halatta wani ya yi wani haji har hadisi ma muka kawo ko wanda ya rasu ko da ke wannan hadisin ya kawo ne akan rayayye ne amma ba zai iya ba to wanda ya mutu ma ana iya yi masa hajji an gane wanda ya mu- mutu ma ana iya yi masa hajji kamar ka iya yi wa tsohonka hajji ko mahaifiyarka ya halatta da Allah malam gangane da zikirin da ake tsakanin eh, eh, wato ikama kafin fara karatu shin in ka fara baka kai karshe ba liman ya fara karatu ya za a yi muna buƙatar ƙarin bayani game da muhimmancin a wani zikiri ne ake kafin ikama da da tada sallah du'a ul istifta kenan to ka ce ya ce fa kafin ikama da tada ikama ko tada sallah bayan ka bar harama yake nufi du'a ul istifta du'a istifta addu'ar bude sallah tana da muhimmanci a yi ta riwayoyi suna nan ka duba sifar salatin nabi masu yawa annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama kuma tana da muhimmanci a yi To amma lokacin da kake bin liman wajibi a gare ka shine ka saurari karatun da yake yi inda ya har ya fara karatu baka gama ba sai ka tsaya dan a wannan lokacin sauraron karatun nasa ya fi du'a istiftahin da zaka yi in ku sallah boye ne baka da matsala an fahimci wannan sannan kuma ba a lazumta maka yin du'aul istiftahi ba ma yayin da kake bin liman ba dole ne sai kayi ba yayin da kake bin liman Allah ya ganar da mu wai a iya yin kakarar abu iri ɗaya to dan me za a yi kakarar inda iri ɗaya ne ina da wannan kofin kana da irin wannan kofin sai mu yi kakara to me amfani iri ɗaya fa kace a to ba iri ɗaya bane kenan akwai bambanci ku ba ku ba hausa ne ha ai sai a yi specify in za a yi tambaya ɗaya ya fi ɗaya sabunta sai a yi cinikin kowanne wannan motar gata nan fijo ce sabuwa wannan kuma fijo ce ta shekara biyar ana hawa nawa kuɗin sabuwa nawa kuɗin tsohuwa duk ai musu ciniki ka biya wannan ka biya wannan sai sai ku yi ciniki sai ka cika masa wannan ba Allah yake cewa a, assalamu alaikum da Allah na so a mun bayani akan um, azumin goma farko na watan Zulhajji insha Allah sati mai zuwa inda ai har yanzu dan saura goma farkon bai shiga ba ko yawa sati mai zuwa insha Allah a tunatar da ni malai kirin da magana akan inshora a musulunci insha Allah shi ma saboda suna buƙatar bayani kuma babu lokaci da Allah malai ya halatta aiwa mata kaciya na'am ya halatta annabi yana gaya wa matan da suke mata masu yawa mata kaciya a madina yace ku ya hankali kada ku kai matuƙa ana yin kaciya wa mata sunna ne kuma hadisi ya tabbata akan haka mai yana nan cikin tamamul minna na Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama da haka ana yi yaya ake cirewa ka je ka samu wanzami zai baka labari amfani yin wannan kaciya kamar yadda uh, malamai suke bayani a jikin mace din a gabanta akwai wani abin da yake tsirowa yana girma yana girma idan ba a yanke shi ba yana sa mata sha'awa za'id uba ta yadda ko da ko kyalle ne ya taba ko wani abu ya taba zai rinka tayar mata da sha'awa zai iya kai ta ga fitina fitina za ta rinka yin fitina tunda abin yana da an abin nan sai yana tada sha'awa to sai a rage shi in an rage masa girma kaga yana ciki to sha'awar tana ciki kenan to wasu kuma suna yin kaiwa matuƙa su cire shi ma gaba ɗaya kamar yadda mutanen sudan wasu suna yi wa matan su ma gaba ɗaya a cire ta ma gaba ɗaya sai ga mace ba ta da sha'awa kwata kwata san ba ga ta mace cikakkiyar mace amma sha'awa babu to duk macen da ta zama ba ta da sha'awa kuma da ita da azara duk dai na'am ai iki ya kamata mace ta zama mai sha'awa mace ba ta da sha'awa kuma shirme ne ai ai mace tana zamantowa mace cikakkiya in tana da sha'awa shi sa matan da ba su da sha'awa suke samun matsala a wajen mazajensu in dai ba ta da sha'awa to akwai mushkila kamar yadda kuma namiji ma in bai da sha'awa bai da lafiya kamala ce sha'awa a gurin namiji kamala ce kuma sha'awa a gurin mace sai dai ai amfani da sha'awa ta hanyar da Allah ya halatta wannan ba Allah ke cewa da Allah mala idan za a jefe mazinaci ko mazinaciya sau nawa ake jefewa sai ya mutu kaji wai waya yanayin da girman dutsen yake iyayen da zaka iya jefawa wai kuma waya to ya malam idan aka fara jefawa sai mutum ya mutu shikenan mana bukata ta biya shi ya dauka fa jifan daure shi za a jefe shi an fasa masa kai sai a sake shi ai jefewa ya mutu jefewa ya mutu ake nufi jefewa ya mutu ake nufi abu na ƙarshe sanarwa ce akwai wani kes da ake gudanarwa a garin gaya wanda wani bawan Allah ya musulunta kuma yana da 'ya'ya har da 'ya mace budurwa ita ma ta musulunta amma matarsa bata musulunta ba uwar 'yar kenan to kawai yanzu ta zo za ta yi aure ne ko ya ne ne sai ita uwar ta ce sai dai kafiri ya aure ta alhali kuma ta musulunta ta bi ubanta uwar ta ce dole sai kafiri ya aure ta to tunda su daman kafiran nan suna da haɗin kai ko a ina take ba a gaya ba ko a wani lungu take abu yana faruwa za su kai wa cocinsu cocinsu za ta kai ƙungiyar kan komin karancin matsala ko a wani ƙauye ne kan tana tsayawa tana duba ku ne musulmi ba ku da wata ƙungiya tsayayya da wani shugabanci tsayayye da in an taba ku za ku iya kaiwa a je har national level ba ku da shi da haka suka kai suka suka shiga kes din kan tana da lauyoyi nata tantanin sun karbe kes din yanzu ana nan ana ta tafka shari'a a magistrate court ta gaya an samu yan uwa musulmi lauyoyi su ma sun shiga suna turancin ana fafatawa da su to amma abin da suke kuka shine babu support daga 'yan uwa musulmi malaman garin ba wanda ya magana a yi wa'azi a faɗakar da mutane babu za a je shari'a ma a kotun ma su arnan za su je da yawa amma babu musulmin babu idan allah kai mu gobe talata ne za a yi wannan shari'a kawai abin da su lauyoyin suke da bukata a samu audience da jama'a alhudur musulmi alal akalli su ga yawanku kuma su ga a garinku ne a ƙasarku ne za a muku wannan kama karya din ku je ku tsaya a wannan wurin don nuna goyon bayan ku ga wannan yarinya musulma da za ta auri musulmi gobe da safe karfe tara a gaya ana gayyatar mutane wanda ya samu dama ya je shi ya halarci wannan wuri don a daɗa ƙarfafa musu gwiwa kuma dama ya halatta ya je kotu a saurari shari'a ko yawa kar wani ya ce ko wani abu ne da bai halatta ba ana yi ko ana ma is open ana iya zuwa kotu a je a gani akan gayyaci mutane ma su je su ga shari'ar ba don komai ba don su ga yaya ake yin shari'ar kuma su ga irin adalcin alƙalanmu yadda suke kokarin tabbatar da gaskiya da adalci ko ba haka bane ko ba komai ai kaga ai musu addu'a ko muna fatan waɗannan alƙalai da wannan lauyoyi za su yi adalci kuma irin wannan yana faruwa da yawa a ƙasar nan kaga wallahi musulmi ne amma wallahi arna sun ɗauke shi ni dai ba zan iya irga sau nawa tun malam jafar yana raye Allah masa rahama sau nawa ana kamun kes ni dai cewa ga wata nan ta haihu an ɗebe 'ya'yanta an kai su coci ga wani nan yana rikici ya je an kwashe masa ‘ya'yansa an kai masa abin nan ya je ya auro kafir maganinka da ka je ka aure ta ga kes nan wata ta musulunta iyayenta sun ce za su kashe ta ta taho an rasa ya za a yi ta sun turo kungiyar kan ta zo ta sace ta tafi da ita an je an yi rikici sun shigar da kara a plato a jos waye zai taimaki wannan abin waye zai agaza da yawa wallahi wasu sai dai a kyale su da yawa da haka a taimaka musu da addu'a matakin farko sannan kuma wanda ya samu dama ya halatta dan da karfafa musu gwiwa gaskiya ko da yan wani kuke da shi a gaidin ku musu waya din su je gobe ne insha Allah za a yi wannan Allah ya taimaki musulunci da musulmai kuma Allah ya fi mana Allah kara mana imani da hakuri Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh